الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin bakwai ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma biyu ga watan uku shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulogul maram na shekul imamu da hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar da ake cewa cikin nau'o'i na tafiya mutum a cikin sallah ya dai zaɓi ko nau'i guda haka da yi ko kamar salati to kamar cikin rukuni mutum sallar dare ce sai ke so yi rukuni mai tsawo zai iya zaɓar wa'ansu daga cikin nau'in addu'o'in ya yi ko kuma dole ya nau'i ɗaya ne zai zama a kan shi ɗaya kuma tambaya ta fi cikin irin ta ce kama alkarin su bai masa shi ma mutum zai zaɓi guda ɗaya ne ya yi ko kuma in yana jin nishaɗi zai iya karanta su duka wanda suke cikin cikin musulun misali
wai dangane da abin da ya shafi wannan siga ta tahiya da take faɗa ku cewa abu ne sananne idan sunna ta diddigu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce ɗaya ta wuce biyu ma'ana ta zamanto kala-kala to abinda aka so can canzawa yau da gobe domin ya kasance kowace mutum ya yi aiki da ita to don haka misali a sallah guda sallah mai zama biyu ba laifi za ka iya canza sigar ta yadda za ka yi a zama na farko game da ta biyu amma a zama ɗaya ka zo da sigogi sama da ɗaya wannan bai dace ba domin saɓanin sunna ne haka abin da ya shafi salati na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kar mu manta siga ta tahiya akalla wadda ta tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai siga wajen shida wanda kasancewar bambancin bambanci ne takaitacce na wasu kalmomi a wannan nau'i za ka samu wata kalma a wannan babu ko kuma gabatarwa da kuma jinkirtawa shine dan bambanci amma tare da cewa fiyayyar siga daga cikin sigogin tahiya gaba daya wato ita ce wadda ta zo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda domin hadisi ne muttafaqun alai wanda yana faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni lafazin tahiya sai ya ce wa kaffi baina kaffaihi tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rike hannun shi haka ya koya masa wannan siga ta tahiya shine attahiyatu attahiyatu lillahi was salawatul mubarakatu kina har zuwa karshen ta sannan wadda take biya mata sai sigar da ta zo daga Umar Allah ya kara masa yadda wanda kan mimbari Umar ya hau ya karantar da jama'a ya ce ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ni wato tahiya ita ce wadda take cikin littattafan malikiya at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi har zuwa karshen ta kuma akwai riwaya wasiƙa da ta zo daga Abdullahi dan Mas'ud akwai wadda ta zo daga Aisha Allah ya kara mata yadda kenan dai a cikin waɗannan nau'ika kenan mutum zai zafi ɗaya yayi sannan kuma ba laifi a wata sallah yakan iya canzawa ko kuma a zama na biyu ya canza kuma ya zo da wata siga ta daban domin ya zamanto kowanne an yi aiki da shi haka malamai suka tabbatar in sunna ta ƙididdigo kina abinda za mu gane a nan kamar misali a zama ɗaya ka zo da siga sama da ɗaya to wannan saɓanin sunna ne haka abin da ya shafi salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma akalla siga ta kai takwas zuwa tara waɗanda suke tabbatattu kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a ƙarshen littafin sa sifatu salatin nabi gaba ɗaya ya kuro waɗannan riwayu waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bambancin bambanci ne takaitacce daga wannan lafazi zuwa wancan kenan shi ma haka kenan an so mutum ya ringa cancanzawa wato yau da gobe haka abin da ya sha kenan anan abin da ya shafi wannan kenan shi ma dai abin da za ka yi kenan sai ka ɗauki ɗaya daga cikin salatin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka zo da shi ba laifi kenan salatin da kai a tahiya ta farko kana iya canzawa akan wanda za ka yi a tahiya ta ƙarshe sannan abin da ya shafi tasbihi shi ma ya zo kala-kala daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku wanda dai daga ciki akwai subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kamar yadda yake yi a cikin ruku'u a cikin sujada yana kan yakan ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi qarin wa bihamdihi wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da ta tsaya bakin subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la to kuma qarin shi wa bihamdihi ita ma riwaya ce ingantacciya to don haka shi abin da ya shahi tasbihi a nan ba laifi a cikin wannan kana iya cancanzawa ka zo da shi da dama in kayi wannan kayi wannan ka canza saboda kasancewar shi dan adam ɗabi'ar shi yakan samu nishaɗi idan ya samu canji akan abu don haka yana daga ciki subhanahu subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wannan yana daga cikin tasbihin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita yi a cikin ruku'u da sujada musamman a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda hadisi ne ingantacce Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa lokacin da suratul nasr ta sauka ita ce idza jaa nasrullahi tace tasbihin da manzon Allah ya cika yi a cikin ruku'u da sujada shine subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli domin Allah ya yi masa umarni ne aka masa aka ce masa fasabbih bihamdi rabbika sai ya ce wastaghfirhu kenan fasabbih bihamdi rabbika shine sai ya ce subhanaka allahumma rabbana sai ya ce wa bihamdika sannan wastaghfirhu shine yake cewa allahumma ghafirli to haka yake yi a cikin ruku'u haka yake yi a cikin sujada da wannan hadisi ne al'imamul Bukhari Allah ya ji kansa ya kafa hujja ya yi babe na musamman akan halaccin yin addu'a a cikin ruku saɓani ga malaman malikiya sun karhanta yin addu'a a cikin ruku domin lafazin Allahumma ga firli addu'a ne kuma gaya a cikin ruku mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake sai dai abin da aka fi so addu'a a yawaita ta a cikin sujada. don haka kenan abin irin su subuhun kudusun rabbul mala'ikati warro da sauransu wannan duka mutum zai iya cancanzawa misali a cikin kenan sujadarsa misali in salloli ne wanda yake na dare misali wanda kan ana tsawaita sujada da ruku'u kenan anan mutum yana iya cancanzawa yayi yayi yayi idan ya kosa da wannan hallo sai ya zo da wani nau'i na daban domin ya samu nishadi amma yin a cikin kamar misali salloli ne waɗanda suke na farilla misali wanda ko kai a matsayin mamu ne kake bin limami wanda galibi kalla ka samu limami ya wuce tasbihi uku in ya yawa zuwa biyar ba laifi kenan zaka iya canza tasbihin da kai a raka'a ta farko game da wanda zaka yi a raka'a ta biyu wannan duka ba laifi bane shine tambayar ku sai askar su bane haka azkaru sabahi wal masa wai duka mutum zai yi ko kuma mutum yana iya yin wani bangare inda dama ka yi baki daya abubuwan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zikirin safe da yamma shi ya fi dacewa in kuwa baka samu dama ba to bakin abin da zaka iya sai kai an gane ko shi in aka ce karin fa'ida zikirin safe yakan fara ne bayan gama sallar asuba har a kai lokacin da rana za ta hudu ta ɗaukaka an gane wannan duka zikirin safe ne na yamma shi ko yana farawa ne daga bayan la'asar har a kai lokacin da mutum zai kwanta kana gama sallar la'asar zikirin da ake yi da yamma to kana iya yi in baka samu bayi ko bayan magarba ko bayan isha ko lokacin da ka zo kwanci zaka iya yin su gaba daya kamar yadda shi na safe kenan tun daga gama sallar asuba har zuwa rana ta ɗaukaka ko karfe goma ko sha ɗaya kusan sha biyu wannan duka kana iya yin zikirin safe domin duk safiya ce a shirance na'am ne ne fahimci canza wuri da mutane suke don su yi sallar farilla don yin nafila wai canza wuri idan mutum ya yi sallah ta farilla cewa in zai yi nafila sai ya gusa canza wuri akan haka sunna ne an gane ko balma akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin mu'awiya Allah ya kara masa yadda wanda kasancewar an gama sallah ta juma'a sai wani ya tashi kai tsaye sai ya yi nafila abun shi ne lokacin da ya gama mu'awiya sai ya tura a kirawo shi sai yake ce masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani idan an gama sallah ta juma'a misali mutum ya tashi ya yi nafila abun sai ya fita daga cikin masallaci sannan ya dawo ko kuma misali ya yi zance da wani kenan abin da zai nuna cewa akwai bambanci tsakanin wannan ta farko da ta biyu to abin bai keɓanta ba da sallah ta juma'a domin akwai dalilai ingantattu waɗanda suke tabbatar da wato ba a sadar da wata sallah da wata sallah ta farilla da nafila kenan sai ka yi abin da ya rabe tsakaninsu in ma ka yi zance da wani ko ka fita sannan ka dawo ko kuma ka tashi ka canza mahalli kamar yadda kuma an samu magabata sukan yi haka da sunan cewa domin ƙasa ta ba da shaida a kansu a ranar kiyama cewa game da abin da suka aikata a kanta domin duk irin da ka aikata aiki na alkhairi ko na sharri to ƙasa sai ta ba da shaida a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha ranar kiyama yini ne wanda ƙasa take ba da labari game da duk abin da yake kanta ma'ana duk abin da aka aikata a kanta na'am to wannan ya gabata a cikin darasinmu na tauhidi wai bambanci da tsakanin arraf wato da alkahin idan aka ce alkahil shine boka al'arraf wato dan diba sun gamu sun rabu duk inda boka yake yana diba shi kuma al'arraf shine wanda zai yi diba ya ba da labari game da wani abu da ya bace ya ce ku yi waje kaza ko kuma ya ce wane ya dauke ko kuma da za a zo a tambaye shi abin nan akwai alkhairi a cikin shi ko babu alkhairi sai ya ba da labarin cewa eh abin nan akwai alkhairi ko babu alkhairi wannan shine ake kira diba diba nau'i ne wanda yake na bokanci kenan ta gamu ta rabu shi ko galibi boka shi yana da aljani wanda yake tare da shi wanda yake sato maganganu na mala'iku ya kawo masa tare da karerakin da ya hada da judanya kenan sun gamu sun rabu bainahuma umumul wa khusus duk inda boka yake arrafu ne kenan shi boka duk inda yake daman dan diba ne wanda ƙarin bayani akan haka in ka koma cikin kitabu tauhid kaga bayanin da malamai suka yi akan bambanci tsakanin al'arraf wato da alkahi boka wato da dan diba shine a can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji mulci su a cikin hadisi ingantacce yake cewa man ata kahinan aw arrafan فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حديثي ne ingantacce maza Allah ya ce duk wanda ya je ma boka ko dan diba ya tambaye shi ya ba shi labari kuma ya gaskata shi game da abin da ya faɗa masa ya ce tabbas ya kafirce ma alkur'anin da aka saukar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka a wata riwaya wadda tana cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafa lam tuqballahu salatun arba'ina yawman manzan Allah yake cewa duk wanda ya je ma dandi ba manzan Allah ya ce ba a karɓar sallar shi tsawon kwana arba'in idan ma wai bai gaskata shi ba kenan ya je ya tambaye shi ya masa dibar to sallah ta kwana arba'in ba a karɓa in ko ya gaskata shi ya kafirce ma alƙur'anin da aka saukar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen saye da sayarwa kuma mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na hukunce-hukuncen almusaka wato shine ban ruwan garka ko gona wal ijara wato da kwadago idan aka ce al'ijara shine wato haya kenan ka ɗauki mutum aiki ya gama aiki ka biya shi wannan ita ce ake kira al'ijara kamar yadda can cikin suratul kasas ubangiji ta'ala yake faɗa game da hikaya game da faɗar diyar wannan bawa managarci wanda annabi musa alaihi salam ya shayar musu da dabobi take cewa ya abatista ajiyar inna khaira manista ajiyarta alkawiyul amin wannan aya ita ce asali game da wannan mas'ala ta al'ijara kenan na ka ɗau mutum aiki ya gama ka biya shi ladan shi wanda karmu manta bayani ya gabata abin da ya shafi al-musaqa wato abu ne wanda yake da asali a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bara ma yahudawan khaibar gonakai su ci gaba da nomawa an gane ko abinda aka samu na amfani za a raba tsakiya su rabi shi rabi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan haka kamar yadda hadisi ya gabata manzon Allah yake cewa nuturrukum biha ala zalika ma ina. za mu tabbatar da ku akan wannan yarjejeniya iyayen da muka so don haka wannan yana nuna mutum yakan iya meƙa ma amma ko gobe so yana iya tadawa shi ne ya ce ma shi ina iyayen da muka so to don haka wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata kenan dalili ne wanda yake nuna halaccin mutumin da yake da garka da itace da bino da inabi da komai to zai iya bada ta ga wani ya ringa kula da ban ruwan garkar da abin da ya shafi gyara itacen da komai abin da aka samu na amfani su raba iyayen da suka dandanci in ma a kasa uku kai mai gona ka ɗaukashi biyu shi wanda aka ɗauka ya ɗaukashi ɗaya ko kuma ku raba tsakiya kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi da yahudawan haibar haka ita ma gona za ka iya ba da gona mutum ya je ya sassabe ya nemi iri ya shuka ya nome ya gyara a lokacin kaka abinda aka samu na amfani kura ba iyaye da kowa dandanci in ma a kasa uku ya ɗau kashi biyu ka ɗau kashi ɗaya ko kuma shi wanda ya aikin ya ɗau kashi biyu kai mai gona ka ɗau kashi ɗaya ko kuma a raba tsakiya kai rabi shi rabi amma duk wanda ka meka ma gona to shi fa zai je ya nemi irin da zai shuka ba kai mai gona ba za ka ba shi iri shi zai nemi iri dukkan abin da ya shafi ɗawainiyar gonar yana kan shi a ƙarshe kawai a lokacin kaka a zo a raba ko kuma kasancewar a baka kuɗi ka ba da hayar gona misali kai ne kana da gona kana iya ba da hayar ta wani ya zo ya ce ina buƙatar hayar gona ku yi jinga ya biya ka ka ba shi wannan gona ya je ya noma da kaka in ya girbe amfaninsa in ya so ya bara ma gonar ka in shekara ɗaya kuka yi kana iya ba shi hayar gona in ma shekara goma ce kuma shekara nawa ce ya je ya noma ya baka kuɗi duk abin da ya samu na amfani wannan kuma nashi ne to haka muka zo akan hadisin da wato hadisai kusan guda uku waɗanda suke tabbatar da cewa duk lokacin da ka ɗauki mutum aiki to dole ka bashi haƙƙin shi rashin bashi haƙƙin shi wannan zalunci ne kuma zalunci ne wanda yake babba kamar yadda hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya tabbatar mana cewa duk wanda ya ɗauki lebura aiki ya gama aiki ya ƙi biyan shi haƙƙinsa to ya san da cewa da Allah subhanahu wa ta'ala za su yi jayayya a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa salafatun ana khasumuhum yawmal qiyama mutum uku ni ne abokin jayayyar wato a ranar kiyama ma'ana da ni za su ja wanda daga cikin ukun manzon Allah yake cewa wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ya ɗauki lebura aiki idan aka ce ajir karka ɗauka cewa sai lebura wanda zai yi kwabin laka da abin da ya kama da haka a'a duk wanda ka ɗauke shi matsayin ma'aikaci to a matsayin a ƙarƙashin ka yake an gane ko duk wanda za a ɗauka aiki kaza aka ɗauka ka yi to sunanka al'ajir lebura kenan duk ma'aikatan gwamnati leburori ne an gane ko tun da kowa ajir ne an ɗauke shi ne aiki kenan ka yi a biya ka duk da cewa a bangaren larauci akan canza sunansu to don haka duk wanda za a ɗauka aiki to sunan shi al'ajira shi ne ya ce wa rajulunista ajira ajira wato da mutumin da ya ɗauki lebura aiki ya gama aiki fastaufa minhu ma'ana ya cika masa aiki walam yi udihi ajira bai ba shi baladan shi ubangiji ta'ala ya ce da ni za a yi jayayya a ranar kiyama kaga wannan hadisi abin da yake fa'idantar da mu ashe zalunci ne mai girma ka ɗau mutum aiki ya gama kuma ka biyan shi haƙƙin shi haka kuma a kusan ƙarshe muka zo da hadisin da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake nuna mana cewa idan ka ɗau mutum aiki ya gama aiki to kai gaggawa ka biya shi haƙƙin shi hadisin abu huraira Allah wannan ibn umar Allah ya kara masa yadda na faɗa mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kula ajira ajirahu qabla an yajifa arahu lebra ku bashi ladan shi kafin jibin sa ya bushe idan mutum ya gama ma aiki to kai tsaye abin da ake bukata ka biya shi hakki shi kar ka bata masa lokaci za mu tashi kenan babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب إحياء الموات عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة هو ابن الزبير وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته رواه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشه وكيل عبد الله بن عمر والراجح الأول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا درار رواه ابن ماجه وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثله وهو في الموطأ مرسل وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وعن, وعن, وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an aqana limashiyati rawahu ibn majah bi isnadin da'if wa ana alqamata bin wa'il an abihi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بهدر موت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير قدر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بسوده فقال أعطوه حيث بلغ السوق رواه أبو داود وفيه ضعف وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen rayar da wato ƙasa wadda take matatta an gane ko lafazin mawat an ciro shi ne daga almaut idan aka ce ardun mawat ma'ana ƙasa wadda take matatta ne ake nihi da ƙasa matatta inda ba a nomawa kenan in aka ce al'ardul mawat kamar yadda malamai suka faɗa suka ce hiya al'ardul lati lam tu'ammar wato ƙasa wadda ba a rayar da ita ba kenan dajin Allah wanda kawai shaya ne sai itace da ciyawa da komai babu wani wanda ya zo ya sassabe ya gyara wurin ya keɓance shi akan cewa nashi ne kenan ita ce ake kira da al'ardul mawat to don haka kasancewar wato shi rayar da ƙasa abu ne wanda ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ijima'i na malaman al'umma akan cewa duk wanda ya rayar da ƙasa matatta to ta zama tashi ta zama mallakar shi to don haka shi kuma rayarwar malamai suka ce dole za a koma zuwa ga al'ada domin duk abin da shari'a ta zo da shi a sake ba tare da ta ƙayyade ba to a nan al'ada ake komawa kaga idan aka dawo al'ada duk wanda zai je ya yanki daji ya sare itace ya gyara ya zo ya ɗan kewaye wurin ya hudda iyaka in kaman garka ce ma ya zo ya tona rijiya to wannan ya nuna cewa wannan wurin ya mallake shi ya zama nashi amma sharaɗi ya zamanto wani bai rigaye shi ba rayar da wurin a farko don haka kenan za a koma al'ada duk abin da kenan shari'a bata kayyade shi ba ta bar shi sake kenan sai a koma a al'ada a al'ada yaya ake gona ta zamanto ta mutum kenan sai a ce to mu fa anan idan mutum yana so gona ta zama tashi yakan yanki daji ya sassabe dukkan wata kaya da duk wasu itace ya gyara ya hudda iyaka to wannan ya riga ya rayar da wurin ya zama nashi to shine anan insha Allah za mu ga hadisan da malam ya zo da su waɗanda suke tabbatar mana cewa shi rayar da ƙasa kenan ga shi ga sababinsa kenan kusan sababi biyar ne kenan daga ciki akwai sassabe kenan daji mutum ya sassabe ya gudda duk wata ƙaya ya gyara ya toya ya sannan abu na biyu kenan shine mutum ya hudda iyaka kamar ya yi mata kewaye wanda su a wancan lokaci shinge ake yi an gane ko mutum ya zo ya shinge ya zagaye ko da gini ne za ka yi ko kaya ce za ka sa ka shinge ka hudda iya iyakarka kamar yadda galibi a nan abin ake yi sai a zo a dasa kaba ba kaba ba abin gamba ita ake zawa a dasa a kan iyaka kenan duk wanda ya zo yi wannan ya nuna cewa wannan gona ta riga ta zama tashi ko kuma mutum ya zo ya gina katon rami wanda zai janyo ruwa daga wata korama kenan ruwa ya ringa zawa yana taruwa ko kuma mutum ya gina rijiya to wannan duka ya mallaki wannan gu ya riga ya zama nashi shine anan malam ya zo mana da hadisin urwa ibn zubair daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ammara ardan laysat li ahadi manzon Allah ya ce duk wanda ya rayar da kasa ko ka ce gona laysat li ahadi wadda ba an gane laysat li ahadin wadda ba ta kowa ba kenan babu wani wanda yake da mulkin ta fa huwa ahaqqu biha manzon Allah ya ce shi yafi cancanta game da ita idan mutum ya zo ya yanki daji dajin da babu wani wanda yake da mallakar shi ya zo ya sassabe itacen ya fitar da iyakar shi ya yi shimge ko ya tona rijiya ko ya yi wani katar rami ya janyo ruwa daga korama yake zawa yake taruwa ko kuma ruwan sama in ya sauka ya gangaro ya zo ya taru a wannan rami to wannan gona ta riga ta zama tashi da haka sharaɗi ya zamanto ba mallakar wani bace kenan wani bai rigaye ka ba da haka shine yace mana ammara ardan duk wanda ya rayar da dawa an gane ko ya rayar da kasa laysat li ahadin wadda ba ta wani ba maza Allah yace fa huwa ahqqu biha shi yafi cancanta da ita kenan ta zama mallakar shi tunda ta riga ta zama mallakar shi yana iya sayar da ita yana iya kyauta da ita yana iya sadaka da ita ta riga ta zama tashi urwa ibnu zubair yake cewa wa qada bihi umar fi khilafatihi umar Allah ya kara masa yadda wato ya zartar da hukunci game da haka a zamanin kalifancin shi haka ya tabbatar duk wanda ya zo ya yanki daji ya rayar da shi to ya zama mallakar shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka Umar Allah ya kara masa yadda ya zartar da wannan hukunci dan haka shi wannan zahirin hadisi abin da yake tabbatar mana duk wanda zai yanki daji ya rayar da shi to ba sharadi bane ba cewa sai ya je ya nemi izinin wato shugaba an gane ko ba maganar neman izinin sarki ko shugaba domin wannan ita ce faɗa ta jumhurin malamai saboda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya rayar da daji wanda ba na wani ba to shi ya fi cancanta game da wannan wurin a nan kenan ba maganar neman izini cewa sai ka je ka kai gaisuwa sannan wai a yanka maka daji nashi ne na Allah ne tare da cewa shi al'imamu abu hanifa Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa sai an nemi izini amma tare da cewa shi wannan zahirin hadisi kamar yadda jumhurin malamai a kan shi suke ba neman izini na shugaba kenan daji in ka je ka yanka ka sassabe ka gyara to a nan ka tona rijiya ko ka tona wani rami ka janyo korama ruwa yake taruwa ko kuma ruwan sama da yake biyowa ta nan yakan taru to ya riga ya zama naka tare da cewa in kamar kasar ta rigai misali wani ya rigai ya rayar da ita a farko kuma Allah ya masa rasuwa kasar ta koma mutuwa to anan shine malamai suka ce anan sai a nije a nemi wato izinin shi shugaba matukar babu tauye wani abu wanda yake na maslaha ta jama'a saboda misali yanzu mutum ya rigai ya rayar da kasa Allah ya masa rasuwa wanda ya yi katar rami a cikin wannan kin kuma babu wani wanda ya ci gaba da rayar da ita a nan kuma ya kasance jama'a suna amfani da wurin to a nan bakka da izinin da za ka zo ka sake wata rayarwa dole sai ka nemi izini in an baka izini sannan a lokacin nan za ka ci gaba da rayar da ita don haka a takaice wannan shine asali hadisin wannan shine asali game da wato rayar da ƙasa wadda take matatta kenan daji wanda yake shaya dajin Allah inda babu ba na kowa bane babu wani wanda yake noma shi kenan mutum in ya je ya yanka ya gyara ya tona rijiya ko ya tona wata korama ya sassabe ya zo ya yi kewaye ya shinge to wannan ta riga ta zama tashi ta riga ta zama gonar shi mallakar shi ce wani ba zai zo ba ya yanka a cikin wannan sai dai shi ma ya je yi gaba ya nemo wani dajin shi ma ya yanka sannan hadisi na biyu a baban hadisin sa'id ibn zaid Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa man ahaya ardan mayyitatan manzon Allah yace duk wanda ya rayar da kasa matatta fahiyya lahu maza Allah ya ce ta zama tashi duk wanda ya rayar da ƙasa matatta fahiya lahu ta zama mulkin shi kenan ta zama tashi kenan menene rayarwar bayani ya gabata mutum ya zo ya sassabe ya gyara ya zo ya yi shimge ya kewaye ta an gane ko ko ya zo ya tona rijiya ko ya zo ya yi wani katon rami ya janyo ruwa ya ringa taruwa a cikin gonar to wannan ta riga ta zama tashi shine yace mana a haya ardan mayyitatan duk wanda ya rayar da ƙasa matatta maza Allah ya ce fahiya lahu wato wannan ta riga ta zama tashi shine malam na faɗa cewa rawahu salasa wa hassanahu tirmizi al-imamu tirmizi ya kyautata danganan hadisin haka shek nasir albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa irwaul galil al-imamu tirmizi yake cewa an rawaito shi a matsayin hadisi mursal al-imamu hafiz ibn hajar yace wa huwa kama qala haka ne lalle an rawaito hadisin wato a matsayin cewa hadisi ne mursal in aka ce mursal kenan hadisin da tabi'i ya ɗaukaka danganan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waqtuli fa fi sahabihi an yi sabani game da sahabin da ya rawaito hadisin wasu malamai suka ce Jabir ne ibnu Abdullah wasu suka ce Aisha Allah ya kara mata yadda a faɗa ta uku cewa Abdullahi dan Umar amma abin da yi furin jayi faɗa ta farko cewa Jabir ibnu Abdullah wato shine ya rawaito hadisin kamar yanda a cikin hadisin na Jabir wasu mutane ne biyu suka yi jayayya da juna suka kai kara goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya ya samu gonar wani kawai sai ya je duk ya dasa dabino a cikinta ya je duka ya dasa dabino a lokacin nan shi wanda aka je aka yi dashen dabino a gonar shi sai ya kai kara goma zan Allah sallallahu alaihi wasallam mazan Allah sai yanke hukunci cewa mai gona gonar shi ce ya umarci cewa shi wannan wanda ya dasa dabino dole ya bi dabinan shi gaba ɗaya ya cire jabir yake cewa na ga an da kwantarya ya ce ana sare wannan dabino ana tuke shi ana hudda shi shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu manta hadisi ya gabata hadisin da yake cewa laysa li irqin zalimin haqqun jijiya ta zalunci maza Allah ya ce ba ta da wani haƙƙi duk wanda ya zo ya shuke gonar wani to wannan baya da wani haƙƙi dole kawai za a sa ya cire duk abin da ya shuka ko kuma ya bari a biya shi iya kudin wahalar da ya yi don haka kenan duk wanda ya riga ya kara yadda dawa to wannan ya riga ya zama nashi sai dai kai ma dai kai gaba dawan Allah gashi nan dai ba karewa ba yake a takaice kenan waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar mana cewa duk wanda ya rayar da gona wato ta riga ta zama tashi kenan duk wanda ya yanki dawa kenan ya sare itace ya hudda iyaka to wannan ya riga ya zama gonar shi kenan ya zama mulkin shi wani bai isa ba ya zo ya noma sai dai kenan ya bada aro kenan in kai ma taka kake so ka mallaka sai dai kai gaba kai ma ka sari daji ka gyara ka maida shi a matsayin gonarka sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle as-sa'ad ibn jassama al-laythi Allah ya kara masa yadda shi yake bashi labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana cewa lahima illa lillahi wa li rasulihi wato ba maganar shimge yace sai ga Allah da manzansa idan aka ce alhima wato shine kamar yadda a hausa ake cewa dawon gwamna an gane ku dawon gwamna shine ma'ana ake yankar daji sai a killace shi wanda in damuna ta yi damuna ciyawa ta fito to babu wani wanda zai saka dabbar shi ta yi kiwo a cikin wannan zagaye kenan sai dabobi waɗanda suke na ƙasa shine ake kiran shi alhima shine anan yace lahima illa lillahi wa li rasulihi wanda asali a jahiliya shugaba yanda yake sai ya zo ya keɓanci daji idan ya keɓanci daji inda ciyawa take hutowa da kyau sai ya zo ya ɗora kuikuyan kare akan tudu inda ya fi ko'ina tudu a cikin gonar sai a sa karen wannan ya yi haushi idan wannan karen ya yi haushi kudu da arewa gabas da yamma iya inda haushin shi ya kai to gaba ɗaya sai ya killace ba wanda ya isa ya saka dabba shi ta yi kiwo sai na shi kawai a jahiliya haka suke duk wani shugaba haka yake wannan zalunci to don haka da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo sai ya nuna cewa wannan al'amari bai halatta ba sai ga Allah da manzansa an gane ku shine ya ce lahima illa lillahi wa rasulihi babu wato shinge daji mutum ya kewaye ya ce ya zama nashi ya hana kowa ya saka dabba shi ta yi kiwo ya ce sai ga Allah da manzansa kenan idan aka ce alhima a takaice ma'anarta kenan shine wato an yamna al'imamun ra'aya fi ardin maksusa li yaktasa bi ra'ayiha iblis sadaka wato shine shugaba da zai hana wato kiwo a cikin wata ƙasa keɓantacciya wadda yake ɓance ta kenan sai dabobi waɗanda suke na zakka kenan dabobi waɗanda suke na zakka in an kawo su ne ake sakawa a cikin wannan daji ya zamanto suna kiwo da dukkan wasu dabobi waɗanda suke na ƙasa na gwamnati kenan kan dawakai kan raƙuma da sauransu kenan waɗannan su ne ake keɓance ma wannan daji in damuna ta yi an yi ruwa kenan ba wanda zai saka sai dai ka je can ka nemi wani daji kai kiwo amma wannan ana kiran shi dawon gwamna kenan to shine a nan malamai suka ce wannan lafazi yana da ma'ana biyu na cewa lahima illa lillahi wali rasulihi kamar yadda al'imamu shafi'i yake cewa ma'ana ta farko kenan wani bai halatta ba ya zo ya kewaye daji ya shinge shi an gane ko kenan sai abin da kawai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi kenan babu wani wanda zai zo ya zagaye daji ya ce nan kenan ya maida shi shinge sai wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya riga ya yi to ma'ana ta biyu kenan babu wani wanda zai zo ya shinge daji ya kewaye ya hana wani ya zo ya yi kiwo sai kwatancin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi kenan wannan duk wani wanda ya zamanto khalifa a kan musulmi kenan yana iya yi kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi to sai dai a nan malamai sun yi saɓani shin wai shi shugaba yana iya killace daji cewa nashi ne kawai hidabobin shi ko kuma sai ga abin da ya shafi kenan dabobi waɗanda suke na musulmi to a magana wadda take tabbatacciya baya halatta shi shugaba ya yanki ya yanki daji cewa wannan kawai nashi ne sai dabobin shi kadai za su yi kiwo wannan in yayi haka yayi zalunci sai dai zai iya yankar daji misali ya shinge shi duk ciyawa da ta fito kenan dabobi waɗanda suke na ƙasa na gwamnati su ne kadai za su yi kiwo a ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi saboda kasancewar yanzu ka kaddara dabobi waɗanda suke na zakka dabobi dubu nawa za a kawo cewa a je a yi musu ciyawa a je a yi kaza kaga aiki ne wanda yake akwai tsanani to amma tun da na ƙasa ne kowa yana da haƙƙi a ciki kenan in aka killace daji aka ce waɗannan dabobi kaɗai za su yi kiwo a kai ma kenan da naka a ciki babu wani wanda kenan aka tauye haƙƙin shi amma wani ya zo ya killace daji cewa sai nashi ya hana kowa ya zo ya kiwo to wannan zalunci ne kamar yadda a jahiliya suke yi haka wani daga cikin shugabanni a jahiliya wanda ake kiran shi kulai ibn rabi'a shi in damuna ta yi damuna yakan zo ya saka kuikuyo in yayi kuka kudu da arewa gabas da yamma gaba ɗaya sai ya maida cewa shingen shi ne ba wanda zai saka dabbar shi ya kiwo don haka kenan a nan ma akwai irin wannan dawon gwamna a lokacin da babu irin waɗannan kayan suhuri irin kan babura kan motoci da abin da ya kama da haka lokacin da wakai ne da raƙuma da abin da ya kama da haka akan killace daji waɗanda dabobin gwamnati su ne suke kiwo a cikin wannan daji kamar irin misali gidan gona da ake yi an gane ko elebaji ai ana yankar daji wanda dabobi ne waɗanda suke na ƙasa waɗanda za a yi keɓance daji kenan a kewaye shi duk ciyawa da ta fito kenan su ne za su yi kiwo a nan kenan wani ba zai zo bai saka dabba shi sai dai ya nemi wani daji na daban kenan in dabobi ne waɗanda suke na ƙasa na gwamnati to wannan halak ne amma in na wani ne ko shi nashi ne gwamnatin to bai ya halatta in yi haka ya yi zalunci in dai nashi ne mallakar shi shi kanshi kadai ba na jama'a ba shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lahima yace ba maganar shinge daji mutum ya zagaye yace dabobin shi kadai za su yi kiwo banda na wani yace illa lillahi wa li rasulihi sai ga Allah da manzansa kenan iya abinda manzon Allah yayi da kuma abinda waɗanda suke mabiyan shi kenan kalifofi waɗanda suka biyo baya har zuwa kiyama duk wani shugaba na musulmi kenan yana iya killace daji da sunan cewa dawon gwamna ne dabobin gwamnati dabobin ƙasa kenan su kadai za su yi kiwo duk wani mai dabba kenan ya je ya nemi wani daji na daban ya saka ya yi kiwo kenan wannan shi halaka ne amma in domin kanshi ne wani ya keɓance daji to wannan kuma baya halatta sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na faɗa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la darara wa la dirar wato la darara lafazin addara wato shine biddun nafi kenan kishiyar amfani in aka ce cutarwa kenan kishiyarta shine amfanarwa shine suke cewa darra darra ya durru durran ko kuma darran ma'anar hadisin da ya ce ladarra ma'ana kar mutum ya yi abin da zai cutar da wani kenan duk abin da ka san in ka yi shi akwai cutar da wani za ka tauye masa haƙƙinsa to haramun ne sai ya ce wala dirar lafazin dirar shine ai la yujazihi bi idrarihi ai bi idkhalid durri alaihi kar ka sakauta ma mutum da cutar wadda ya maka in mutum ya cutar da kai karka sakauta masa da cutarwa shine ma'ana wala dirar to tare da cewa malamai sun ce wannan ya saba ma wasu ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani waɗanda suna tabbatar da halaccin duk wanda aka zalunce shi to ba laifi yana iya rama gwalgwadon zaluncin da aka masa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun yasluha haka kuma ya koma fada a can cikin suratul shura wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil duk wanda ya sha fansa bayan zaluncin da aka masa kenan ya rama gwalgwadon zaluncin da aka masa to wannan babu wata hanya da za a kama shi da laifi idan mutum ya zalunce ka karama iya zaluncin da ya maka to baka da laifi a gun Allah subhanahu wataala to dan haka anan dai ma'ana wadda tafi kusa na cewa la darra wala dirar shine kenan kamar yadda malamai suka faɗa kenan shine la darra karkaye abin da zaka cutar da wani an gane ko a farko kenan karkaye abin da zaka cutar da wani kenan wala dirar kuma karkaye abin da kai ma zaka cutu da shi kenan farko karka cutar da wani kuma kai ma karkaye abin da wato zaka cuci da shi kenan shine wala yake shine kenan kamar yadda suke faɗa da ya ce dirar kenan an ta durrahu min gairi an tan tafi'a kenan ka yi abin da za ka cutar da mutum ba tare da ka amfana ba to shi ne a nan abin da muke so mu gane malam da ya zo da wannan hadisi abin da yake fa'idantar da mu kenan duk abin da aka tabbata akwai cutar da wani to a nan haramun ne kenan dole shari'a a toshe wannan kafa. yanzu misali a wancan hadisi da ya zo ya gabata idan mutum ya zo ya killace daji ya ciyawa ya ce kawai sai dabobinsa kadai za su shiga su yi kiwo banda na wani kaga ana akwai cutar da jama'a maimakon in za ka samu kai kiwo a kusa to sai ka je daji wanda yake mai nisa kai ka wahala dabobi sun wahala kamar yadda su sarakuna a jahiliya suke kenan don haka anan duk abin da aka ga cewa akwai cutar da jama'a akwai tauye musu haƙƙinsu to wannan dole a nisance shi shine kenan ya ce ladarra wato ba babu cutarwa kenan me ake nihi kenan karka yi abin da za ka cutar da wani ka tauye masa haƙƙinsa kenan wala dirar kuma karka yi abin da za ka cutar da wani ba tare da ka amfana ba ko kuma abin da kai za ka cutu ba tare da ka amfana ba kenan duka wannan haramun ne don haka musulunci shine ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa kenan duk wani abu wanda ya kasance akwai tauye haƙƙin jama'a to wannan haramun ne don haka duk wanda ya yi wannan kenan shari'a kenan sai ta ɗau iya abin da ya cancanta a kan shi kenan na uku ba to a nan ina maganar abin da ya shafi kenan haddi da ake zartaswa wanda misali in mutum ya yi laifi in barawo ne a zo a yanke masa hannu ko kuma in mazinaci ne wanda ya taɓa yin aure a jajjefe shi har ya mutu waɗanda za su jajjefe shi shin a nan akwai cutarwa ko ba cutarwa ba maganar cutarwa domin wannan abu ne wanda shari'a ce ta yi umarni da shi an gane ko shari'a ce ta yi umarnin cewa barawo a yanke masa hannu wanda aka sa ya yanke masa hannu bai cutar da shi ba mazinaci da shari'a ta ce a jajjefe shi har ya mutu waɗanda suka jajjefe shi ba su cutar da shi ba a takaice shi ma wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafin sa Irwaul Galil shine malam yake cewa rawahu ibn Majah wa lahu min hadisi Abi Sa'id misluhu wa huwa fil Muwatta mursal hadisi ne wanda yake mursal wanda yake cikin Muwatta shi ma dai hadisi ne wanda yake ya inganta saboda yana da shawahid wato da mutaba'at shi hadisin da yake cikin muwadda ta al'imamu malik bayan ya zo da cewa la darra wa la dira sai yake cewa man darrahullah wa man shaƙa shaƙallahu alaihi duk wanda ya cutar da wani to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai cutar da shi ma'ana Allah zai kaddara masa shi ma wata cutarwa wadda take ta daban duk wanda ya kuntata ma wani shi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kuntata masa in ka hana mutane zaman lafiya to ubangiji subhanahu wata'ala kai ma ba zai barka ba ka zauna lafiya kenan aljaza'u min jinsil amal kenan anan abin da yasa wannan malam yazo da wannan hadisi kenan duk wanda yazo yayi abin da akwai cutar da jama'a to shari'a sai ta dau hukuncin da ya dace akan shi a dau iya abin da ya dace akan shi wato na hukunci kenan kai karka yi abin da zaka cutar da jama'a kuma karka yi abin da hallo za ka cutu ba tare da ka amfana duk abin da ka san akwai cutuwa to baya halatta sannan hadisi na gaba hadisin samura ibn jundub Allah ya kara masa yadda na faɗa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a haɓa ha'iban wato duk wanda ya zagaye wata gona man a haɗa ha'iban wato duk wanda ya yi wani shimge ala ardin akan wata ƙasa fahiyar lahu maza Allah ya ce ta zama tashi in dai ka zo ka killace wuri ka zagaye shi kai iyaka kai shinge to ya riga ya zama naka wanda shi wannan nau'i ne daga cikin nau'in rayar da gona kenan kar mu manta bayani ya gabata in ma mutum ya zo ya sassabe ya fitar da duk wata ƙaya ya gyara dajin ya zo ya tona wata rijiya ko ya zo ya yi iyaka ya yi shinge to ya riga ya zama nashi shine a nan maza Allah yake nuna mana nau'in yanda ake rayar da ƙasa kenan mutum ya zo ya gyara ya yi shinge ya hudda iyaka ta zama tashi shine ya ce man a haɓa ha'iba wato duk wanda ya yi wani kewaye ala ardin ya yi wani shinge ala ardin ga wata ƙasa fahiya lahu maza Allah ya ce ta zama mallakar shi al'imamu abu daud ya rawaito wannan hadisi ibn jarud ya inganta wannan hadisi tare da cewa shak nasir albani allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin a cikin irwa'ul gali don haka kenan nau'i ne daga cikin nau'ikan rayar da ƙasa in mutum ya zo ya fudda iyaka ya yi shinge to wannan ta riga ta zama tashi sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi ibn mugaffal Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafara bi'ra duk wanda ya tona rijiya falahu arba'una zira'an wato yana da mallakar zira'i arba'in ta kowane shashin rijiyar abana limashiyatihi dan ya zamanto madurkusa ce wato ta dabobinsa ma'ana garke ne na dabobinsa wannan amma a ƙasa wadda take almubaha wadda ba mallakar kowa ba ka zo dokar daji ba cikin gonarka ba ka zo ka tona rijiya ka gina rijiya to kai da ka gina rijiya a wannan dajin Allah wanda ba mallakar kowa ba kana da tsawon zira'i arba'in kowane shashen rijiyar kenan wannan naka ne inda za ka koro dabobinka ka zo ka ajiye su domin ka janyo ruwa ka ba su su sha kai kake da mallakar wannan idan aka ce zira'i arba'in kenan shine metir ashirin kenan metir ashirin kowane shashi wannan naka ne kenan duk wani wanda ya zo da dabobin shi sai dai ya ajiye su a baya amma wannan metir ashirin wannan kai da ka tona wannan rijiya kai kake da mallakar shi kenan dabobinka za ka kawo su ka ajiye su garkenka a nan su zo su sha ruwa in sun gama sha sannan su tafi kiwo kenan wani ba ya rigaye ka bai zo ya koro dabobin shi ya zo ya kawo sa ko ya zo da nashi kenan dole zai fitar da su tunda kai ka tona rijiyar kai kake da mallakar gu ruwa in ka janyo ka ba dabobinka kai ne ka fi cancanta a farko ka ba naka su sha in ka gama shayar da naka to kuma baya halatta ka hana wani kowa sai ya zo ya sha shi ma ya ba dabobin shi amma kai kai kake da cancantar a farko ka ja iyayen da ya ishe ka ka ba dabobinka kuma bakin rijiya kenan metar ashirin kowane bangare kai kake da mallakar nan ka koro dabobinka kenan su zo su kwanta a nan ka gama janyo ruwa ka ba su su sha shi ne ya ce manhafar rabi'iran duk wanda ya gina rijiya kenan a wata ƙasa wadda take ba mallakar kowa ba a dajin Allah falahu arba'una zira'an kenan yana da mallakar zira'i arba'in abanan limashiyatihi domin ya zamanto madurkusa ce ta dabobinsa kenan garke ne na dabobinsa idan aka ce aban shine inda dabobi suke kwantawa shine ake cewa a abanul ibil ko ma'adinul ibil malam na faɗa ibnu majah shi ya rawaito wannan hadisi da dangane mai rauni shek nasir albani ya kyautata danganan hadisin a cikin sahihu ibnu majah a takaice hadisi ne hasan abin da yake fa'idantar da mu wato mai da bakin rijiya ya zamanto harami kenan naka ne kana iya hana kowa ya zo ya aje dabbar shi kuma kowani ya riga yaka ya zo ya aje kana iya sawa ya hudda amma iya abin da kake da shi zira'i arba'in kenan shine metar ashirin kowane bangare kenan kana da yancin kai kake da mallakar wannan gu ka kawo dabobinka ka aje amma in a ce gonarka ce wadda ka gina a cikin gonarka ce wadda kake da mallakar ta ka gina rijiyarka to a nan kana iya hana wani ya ba maganar metir arba'in iyayen da kaso kana iya hana kowa ya saka dabbar shi a cikin zagayen wannan kenan in ya kasance kenan a cikin wata ƙasa ce wadda take mallakar ka kenan nan ba maganar metir arba'in ba ne ba kenan a cikin wannan kewayen gonar taka kenan ba za ka bar wani ya kawo dabobin shi ya saka kenan tunda wurin ya riga ya zama naka sai dai in ruwa ne suke da bukata to kai ba za ka hana ba kamar yadda za mu iske in ka shayar da gonarka ka shayar da dabobinka ruwa ya yi saura to wannan wajibi ne ka ba sauran jama'a su masu ja sannan hadisi na gaba hadisin alkama ibn wa'il daga mahaifinsa Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu wa ardan bi hadramaut manzan Allah ya yanka masa wani daji wato a birnin Hadramaut Hadramaut wato gari ne wanda yake na musamman a cikin Yaman har yau haka sunan garin yake bai canza ba Hadramaut ake kiran shi babban birni ne a cikin biranen daga cikin biranen Yaman to shi mahaifin Alkama ibn Wa'il manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yanka masa gona ya yanka masa dawa wato a cikin Hadramaut wanda kasancewar wannan ku daga cikin alfai ne alfai ita ce ake kira dukiya ta ganima kenan duk inda aka je aka ci da yaƙi kenan wannan ya riga ya zama ganima wanda a cikin ganima ku akwai kashi ɗaya daga cikin biyar na Allah ne da manzansa don haka a nan kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka masa kenan a cikin alfai ne in abin da yake a cikin ganima ne kenan wannan wani ba zai yanka ma wani sai shugaba kenan shine zai ga wane ne ya dace wanda zai iya rayar da dajin kenan jama'a su amfana to anan shugaba yana iya yanka ma wani amma in a haka ne dajin Allah ba maganar sai ka nemi izinin shugaba kai zaka je ka yanka kenan a cikin ƙasa ta musulmi in dai a ce wannan daji ne ƙasa ta musulmi to anan ba maganar neman izini na shugaba amma abin da ya shafi kenan alfai dukiya ta ganima kasar da aka ci ta da yaki kenan wannan kai ba kaje ba ka yanki daji sai dai shugaba ya baka izini shine zai yanka maka to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma mahaifin wa'il wato wani daji a birnin Hadramaut cewa ya maida shi gona ya rayar da shi ya amfana kuma ya amfanar da jama'a shi ma a takaice wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda al'imamu abu dawud da al'imamu turmizi suka rawaito shi kuma ibnu hibban ya inganta hadisin shek nasir albani ya inganta shi a cikin sahihu abi dawud haka hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam aqba az-zubair hudra farasihi maza Allah ya yanka ma a zubair ibn al'awam iya gudun dukin shi maza Allah ya yanka masa daji idan aka ce aduwul far wannan hudurul faras shine kenan mikidaru aduhi kenan gwalgwadon iya gudun shi iya gudun shi aka sa shi ya sukunye doki iya inda dokin ya gaji ya tsaya gaba ɗaya maza Allah ya yanka mashi wannan daji a lokacin nan shi a zubair fa'ajiral farasa ya sukunya dokin ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi hatta kama har aka kai inda dokin ya tsaya ya kasa gaba sun marama bi sauɗi da inda dokin ya tsaya kuma sai ya ɗauki bulalar ya jefa hannu wanzu Allah ya ce a ɗuhu haisu balaga sau ku yanka masa ma inda bulalar ta isa shi ma a yanka masa wanda shi ɗabi'a ce ta ɗan adam zari ɗan adam baya ƙoshi da dukiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa law anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab manzo Allah yace inda a ce ɗan adam yana da dawa cike da zinare a ce nashi ne manzo Allah yace ahabba an yakuna lahu wadiyan zai so ina ma a ce dawa biyu yake da shi in yana da biyu ina ma a ce uku gare shi in yana da uku ina ma a ce hudu gare shi maza Allah ya ce ba abin da zai cika bakin dan adam sai kasa ita ce kasar kabari ma'ana dan adam da guri yake mutuwa gurin shi bai ya cika inda zaka tambayi wanda yake mai kudin duniya a yau to iya gurin shi shi ya ga cewa kudin da ya mallaka duke da ya mallaka ta limka abin da yake da shi a yau zai yi gurin ina ma a ce yana da linkinta ko su goma in ya samu linkinta su goma hallo neman ƙari yake to kaga a nan yanzu ka ɗauka iya gwargwadon sukuwar doki doki aƙalla sai ya yi kusan kilo goma fa wanda kar mu manta da wakan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa da doki wannan sukuwa kusan kilo goma sha biyu wanda suke kenan doki wanda aka ɗamfare shi aka masa wannan tarbiyya sai da suka yi kusan kilo kilo kusan tara da zuwa goma su kuma waɗancan duka ba su wuce ba kilo uku to a nan ka ɗauki gona kilo ɗaya ma ba kaɗan bace ba to ina ga kusan kilo goma to sannan lokacin da dokin ya gaji ya tsaya sannan ya jefa bulalarsa maza Allah ya ce ku ƙara yanka masa kenan inda bulalar ta tsaya al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi a danganan hadisin akwai rauni a takaice dai hadisi ne ba'ifi wanda bai inganta ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kar mu manta wancan hadisi da ya gabata manzan Allah ya yanka ma baban wa'il wato wani daji wanda shi wannan hadisi malamai suka ce in aka hada da wancan duk wanda shugaba ya san cewa mai kokari ne to ba laifi a yanka masa daji babba ya gyara shi ya noma shi domin ya amfana kuma ya amfanar da jama'a saboda shi rayar da ƙasa abu ne wanda shari'a ta yi umarni abu ne wanda yake mai matukar mahimmanci kuma sadaka ce wadda take jariya har izuwa kiyama saboda duk wanda ya rayar da ƙasa zai tona rijiya rijiya tana daga cikin sadakatul jariya zai dasa itace wanda yana daga cikin sadakatul jariya haka shuka da zai yi sadaka ce jariya har izuwa kiyama kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda yake faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ma min muslimin yazra'u zar'an aw yagrisu garsan fa ya'kulu minhu insanun wala dabbatun wala dairun illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyamah manzon Allah yace babu musulmin da zai dasa wata itaciya ko ya shuka wata shuka dan adam ya ci ko wata dabba ko wani kwari face yana da ladan sadaka har zuwa kiyama a wani hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa inda kiyama za ta tashi tana nihin tabbata a hannunka akwai da shi na dabino manzo Allah ya ce in har ka san ka rigayi mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa kaho kafin ya yi da busawa kowa ya mutu in ka san ka rigaye shi manzo Allah ya ce ima zaka dasa wannan ici hadisi ne wanda yake ingantacce to don haka anan duk wanda aka san yana da kokari ba laifi ana iya yanka masa daji babba domin ya rayar da shi sannan hadisi na gaba na ƙarshe hadisin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda kar mu manta bayani ya gabata jahiltar sahabi wannan baya cutarwa domin sahabbai gaba ɗayansu adilai ne shine yake cewa na na yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasami ituhu ya ƙulu sai na ji manzon Allah yana faɗa yana cewa annasu shuraka'u fi salasati su jama'a manzon Allah ya ce masu tarayya ne game da abubuwa uku wani bai isa bai ya keɓance ya ce nashi ne ya hana wani abu na farko ya ce filkalai manzon Allah ya ce game da abin da ya shahi ciyawa idan aka ce alkala ita ce ɗanyar ciyawa kenan a ƙasa wadda take almubaha dajin Allah in dai ciyawa ta hutu to wani bai isa bai hana wani don haka kenan hadisi ya gabata lahima illa lillahi wali rasulihi sai dai wanda shugaba zai kewaye saboda dabobi na ƙasa dabobin jama'a to wannan shi ba laifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi amma in ciyawa ta fito a cikin dajin Allah to wani bai isa bai hana wani mutane gaba ɗaya masu tarayya ne yanda za ka kawo dabbar ka ka saka ta yi kiwo to baka isa baka hana wani shi ma ya saka tashi ya kiwo kenan in aka ce alkala danyar ciyawa amma idan aka ce alhashish haka in aka ce al'ushub ita ce danyar ciyawa amma in aka ce alhashish da alhashim ita ce bushasshiyar ciyawa abu na farko ya ce filkala wato game da abin da ya shafi makiyaya kenan ciyawa mutane masu tarayya ne abu na biyu don haka kenan a nan wasu malamai suka ce kai hatta da ƙasa wadda take abin mallaka dajin da ka yanke ka maida shi gonarka an gane ko kai iyaka in ciyawa ta fito to ba ka hana wani ba allahumma sai dai saboda amfaninka da ka shuka kan dabobi su shiga su ɓannata maka to anan kana iya hanawa amma in baka noma ba ta yi shaya to ciyawa ta fito ba za ka hana wani ba ko kuma lokacin da ka hudda amfanin gonarka to ba ka hana wani bai saka dabba shi ya yi kiwo duk wanda ya zo ya saka dabba shi ta yi kiwo bai ya halatta ka hana shi ko da dajin gonarka ce wadda ka riga ka killace ta a matsayin taka an gane ku domin wannan lafazi ne wanda yake am ciyayi filkada wato game da abin da ya shafi ciyawa sana abu na biyu sai ya ce walma wato hakalin ruwa maza Allah ya ce jama'a masu tarayya ne kenan ko kai ka gina rijiya ko ka zo ka tona rami ruwa yake zawa yake taruwa ko ka janyo korama to a nan in ka ɗau abin da zai wadace ka bayya halatta ka hana wani in kwadajin Allah ne ruwa yake zawa ya taru to ba maganar ka hana wani kuma bakka da cancanta akan wani kenan duk wanda ya zo kawai ya saka dabbar shi yake wannan ta sha ruwa ta goshi amma in a cikin gonarka ne ka tona rijiya ko a cikin gidanka ka tona rijiya to kai a farko kai ka fi cancanta ka ɗau iya abin da zai ishe ka da abin da za ka ba dabobinka amma in ka ɗau abin da zai ishe ka sauran bayya halatta ka hana wani don haka ba a hana mutum wato ruwa kenan ko kai ka gina rijiya bayya halatta ka hana shi haramun ne a nan kenan sai abin da ya shafi kenan kamar ruwan da ake saya kamar na famfo wannan tun da kai ne ka rigai ka saya an gane ko ruwa ne ka saya kake saya kenan kake wannan to wannan shi a nan kana iya hanawa amma abin da ya fi dacewa karka hana saboda abu ne wanda a al'adance abu ne wanda yake ba a ɗaukan shi wani abu wanda jama'a suna ma junansu rangwame wanda kuma kasancewar ita sadaka ta ruwa tana da fadula wanda take mai girma abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne nan ya ce walma wato da ruwa kenan rijiya in ka gina ta sawa'an a cikin jeji ko a gidanka kenan in a gidanka ne kai ka fi cancanta ka ɗauka in a jeji ne kai ka gina kai ka fi cancanta a farko ka ɗauka amma in ka ɗau abin da zai ishe ka to bayya halatta ka hana wani sannan sai ya ce wannan wato da wuta lafazin annar a nan wasu malamai suka ce itace makamashi idan mutum ya zo zai yi itace ko a cikin gonarka ne ba za ka hana shi ba amma tare da cewa zahirin hadisin abin da ya fi nunawa wuta kenan wadda ake makamashi da ita ko kuma mutum ya zo zai yi amfani da hasken hutula hasken wuta to ba za ka hana shi ba kenan abu na farko kenan wuta in mutum ya zo zai dusani wuta ya je ya yi amfani to bai halatta ka hana shi haramun ne sai dai in ka tabbata wannan dosanar wuta da zai yi wani al'amari ne na saba ma Allah subhanahu wata'ala kana iya hana shi kamar misali yazo zai kunna taba kana iya hana shi an gane ko ko kuma ka tabbata in ya dau wutan nan wata barna zai je yi da ita to kana iya hana shi amma duk wanda yazo zai dosani wuta to bai ya halatta a hana shi haka kenan hasken wuta kamar yadda wasu malamai suka ce shi ma baka hana shi ba haka wasu suka ce ma'anar shine itace in yazo zai yi itace ya je ya makamashi shi ma baka hana shi ba a takaice wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin Irwaul Galil domin a cikin Irwaul Galil al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ahmad su suka rawaito hadisin marwaitan hadisin gaba ɗayan su ingantattu wannan amintattu ne nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك